الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انتهي لنا بهذا المحفل فلتعطي بنظرة مجاهدي لنا بالضبط بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع ورفع بعض ورفع بعض ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بوجه القدس ولو شاء الله لقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل wannan jama'a ta manzanni hiya rusul mubtada wal muharram aw ko tilka rusul wadannan manzanni فضلنا بعضهم على بعض ملكي بتساشي بتساشي فضل الله بعض الأنبياء على بعض الله يأتي في جهد النباوة بتاوته بتخصيصه بمسقبة بكيبا شوالي منظور لوجه درجة ليس لغيره وجبات كوجهه منهم من كلم الله daga cikin akwai wanda Allah ya magana da shi ka Musa kamar annabi Musa wa rafa ba'dahu Allah ya daga sashen su ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajatin da darajoji a rarayi bisa wani nayi ga yana da umu mai tawa annabi Muhammad shi kadai ne annabta ne ta daga duniya ko da mazo bakin yanki ne ko jama'a ne kuma ba su kunta zamani kaza shi ko annabi ta duniya kuma ta shi kiyama wa fatmin nubuwa sannan shi ne shi ba annabta bayan sa ba wani annabi wa tafsira ummati ala sa'ir al-umam da bibi ta al'umma dai ta fi sauran al'ummomi wal mujizat al-mutakatira sannan da mujizozi masu yawa wal qasa'id al-adida ga jadoji masu yawa ذكر في هذه الآية أن يا بشاء أن الآية أن الأنبياء النبوة فضل الله بعضهم على بعض ألا يأتي بتساشي بتساشي اتفقوا سمعوا على أن الأنبياء النبوة بعضهم أفضل من بعض وتسجوش وأجمعوا أما تكتنهم على أن محمدا cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya wal mursalin shine mabibicin annabawa da manzanni wadalika wannan bi wujuhin adida fuskoki da yawa minha yana daga inda zaka gane annabi ya fi annabawa da manzanni Allah tabaraka wa ta'ala akhbara fil Qur'an أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله رحمة للعالمين الله تبارك وتعالى ya ba da labari a cikin alkur'ani cewa manzon Allah Allah ya yi koshi rahama ga dukkan halitta da kawalihi wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin da madarsa ba ai ko ka ba fate kana rahama ga dukkan halitta lamma ka da rahmatan lil alamin lokacin da ya zama rahama ga dukkan halitta jami'an gaba daya sabata to ta ne ya tabbata an yakuna afdalal alamin jami'an shine mafi bikin halitta gaba daya da anna kullu wahidin min al alam saboda kowa daga cikin halitta marhumun an ji kainai ne bisa bari Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah fasar Muhammadu afdal afdal min al-jami shi yasa manzo Allah ya fi dukkan annabawa wallahu tabaraka wa ta'ala kuma Allah tabaraka wa ta'ala tsarin ta'ata hu ta'ati ya gwama dinai da bin manzo Allah bani sai rasula faɗar amma Allah wa mubayatu bi mubayati ya babu mubayatsa da mubayatsa wardahu bi ridahu ya ba mai yadda da yadda shi wa yaddatu bi yaddatihi girman sa da girman shi qala ta'ala inda ya gwama yace mai yadda rasula duk wanda ya ga manzon Allah fakat amma Allah hakika Allah ne Allah bai ce wanda ya bi Allah ba ya bi manzon Allah a'a da ka bi manzon Allah to Allah ne وقال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم waɗannan da ke mubaya'a da kai a ƙarƙashin bishiya su dubu da ɗari hudu a wata rawaya su dubu da ɗari biyar hudaybiya inna ma yubayi'un Allah sai mubaya'a ne kawai da Allah yadun ma yubaqa aydiyu hannun Allah ne sama hannunsu kuma ga kowa na ganin hannun manzo Allah sai Allah ce yadun la hannun Allah ne ranar duk wanda ya gaita da manzo Allah to in kai rantsuwa billahi alladhi la ilaha illa huwa na gaita da Allah ba a kafara saboda yadun la to aydiyu su dubu ɗaya da ɗari hudu sun gaita da Allah kuma gashi wa hadhihi yadu yadu muhammadin kuma ga hannun muna gani hannun muhammadu ne kaga annabi wa annabawa ne wa manzanni wa idza hudirza ya ba mai yadda ne da yaddarsa wallahu wa rasulu ahqqu an yudu Allah da manzon Allah shi ya bi tantanta a nemi yadda shi da shi an yudu ba wallahu Allah wa rasulu da manzon Allah ahqqu shi ya bi tantanta an yudu ku nemi yadda shi shiwa duk guda ne wani zato bai zadi ya kwaba girmansa da girma ya ne girmansa ya ce wani layin ne zatu Allah shi ya ce girma wani rasuli girma na biyu na manzan Allah ne wani mumini na mumini shi ne mai girma na uku mutane wai dan Allah na biyu sallallahu alaihi wasallam annabi akbaru Allah Allah ya ga mai bi kitabi a littafin sa annahu rafa'a dhikra ya daga ambatarsa ya ce wa rafa'ana laka dhikrak mun daga ambatonka wa zalika bi an kana dhikrahu bi dhikrillah Allah ya ba mu ambaton annabi duk inda aka ambaci Allah inda al-azan illa alladhi yashhadu an la ilaha illa Allah sai ya shahadu anna muhammadar rasulullah wa inda al-iqama da wajen iqama wa inda al-khutbah da wajen khutba wa inda tashahhud da wajen tahiyya ay inna an-nutq bi shahadatayn na shahada inda ta shahu wajen shahada man kala wanda ce ashhadu an la ilaha illallah kala ya ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa hada lam yakun li ghayrihi min sa'ir al-anbiya babu wannan da wani ne daga sauran annabawa wallahu tabaraka wa ta'ala akhbara bi kitabihi Allah ya faɗa a littafin sa annahu khatimun nabiyyin annabi shi ne cikon annabawa wa hada yadullu zaman shi suka annabawa ya shirya ala annahu afdalu minhum shi kenan annabi ya bi su jami'an gaba daya da annahu ghayru ma'qul dan ba abin da za a hankalta bane an yuktaba shay'un fadilun bi shay'in mafdud a cika abin da yake ya bi sai a kawo mai abin da aka bi asalo wanda zai aiki idan a tare a fi amali to in ya zo ƙarshen aiki ya ji bi ba za a ci amali a lokacin zai kawo ƙwarewa cikin aikin shi ya shalu ya sanya aikin na ƙarshe hikaman shi ne ciko fara ma kana muhammadun da manzo Allah ya zamo khatiman nabi da su annabawa ta bayyana to daga nan an gane annahu afdalu minhum jami'an annabi ya fi annabawa duka da Allah ya kasma bi shay'in mafdud domin a cika abu a yi ciko da abin da yake duk an bi shi gairu ma'qul ba abin da hankali ka dauka ba ne wa kai wani soja ko ba shi jima abun karshe to za a kawo ne ka ga qur'ani ka ga shi ne mafi bitin da tabai sai a kawo shi karshe da haka ba za a zo a ce akwai littafi da ya bi shi ba baya haka ba za a والله أخبر في كتابه أن يا بلاء للكافر أن أمة محمد الأمة من الله خير الأمم جميعا إذا كيفيا الأمة بغبالها كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم أقول بيا الأمة ذاك فكر أسلوب من أين لهم بهذا فإن الأمة من الله تتفاوت من النبي صلى الله عليه وسلم إذا من الله لما كنا خير أمة da muka zama fiyayyen al'umma bisa wani Muhammadin da saboda manzon Allah ta bayyana ya bayyana annabi Muhammadin afdal min al-anbiya shi ne mabibiyin annabawa alladina ursilu ila al-umami qablana wadanda aka aiko ma al'ummomi kafin wa kitabuhu littafin manzon Allah afdal min kutubin yabi littafin wa dinuhu addinin manzon Allah afdal min adiyanihim yabi addinansu وشريعته شريعة ماذا ألا أفضل من شرائعهم كابشة وينسو ومع ذلك تعالى وزن فهو أكثر معجزة النبي محمد شين ما في يوم أن نباوى يوم معجزة موسى هو أكثر الأنبياء معجزة النبي موسى شيء أن نباوى ألا معجزة ذكر الله أما جاء الله يا بشر أنه أعطاه تسع آيات بينات ayoyi tara ne mabayyana aka ba annabi Musa shi annabi Musa shi ne fito annaba da manzanni mu'jiza to shi aka tara wa Muhammadu amma manzon Allah ya ga shi atahu Allah min al-bayyinat ma lam yu'ta li ahad min al-anbiya qablu Allah ya ba shi mu'jizozi abinda bai ba da shi ba ga wani daga cikin annabawa kafinsa wa ma zalika tare da haka ta'adda Allah bil Qur'an Allah ya yi kirari a cikin Al-Qur'ani bi suratul wahida da sura guda da ke fatu bi suratul mithli ya ku larabawa Qurayshawa ku zo da sura irin Al-Qur'ani wata surar mafi gajarta surori surar da ba ta da tsawo inna a'tainaka al-kautsar wa hiya salatu ayati ayoyi ne uku zahara lana hada ya bayyana daga nan أن كل ثلاث آيات في القرآن duk aya uku a cikin alƙur'ani mu'jiza tun mu'jiza kenan da ka samu aya uku cikin alƙur'ani ka samu mu'jiza to aya uku ka samu mu'jiza wal qur'an to qur'ani akthar min sittati ayati aya yana da sama da aya dubu shidda fa idan kaga kenan ta zama alƙur'an wajibi qur'ani kawai ya kunshi min al-mu'jizati mu'jiza ma ya zido ala alfai mu'jizatan sama da mu'jiza dubu biyu sun da duk aya uku mu'jiza kamar ta haka duk aya uku mu'jiza saboda al'umma al'ummomi duniya yahudawa da turawa da quraishawa ba su iya zuwa da irin aya uku to tun da wanzo da aya uku ba sun kasu zuwa da mu'jiza alqur'ani to dubu shidda ayoyin alqur'ani in ka mai da su aya uku a mu'jiza kaga aya dubu biyu kenan kenan qur'ani yana da sama da mu'jiza dubu biyu ilman sane bi anna musa laysa inda wani illa bi ayati annabi musa bai da komai sai aya tara fa fakra al mu'jizati ayoyi gare ma ba mu ma dai magana mu'jiza ba allati za a ji asabihi bas yake fadla ranar wani zafin da shi za a rage alfahari balle hujjojin da suka bayyana da sabon annabi annabi in ka duba qur'ani yana da mu'jiza sama da dubu biyu to sannan annabi na da sahabbai balle abin da mu'jizozi suka bayyana abin da sahabbai suka bayyana mu'jiza wa kan taraka min sahabati annabi ya bar sahabbai ne aka alfin wa arba'ata ashara alfan sahabi banda wanda aka shi gadon da Allah ya bari na sahabbai ko da yawan su ya bar sahabi dubu ɗari wa arba da ashar alfar da dubu goma sha hudu kullum wahidin kowa ya sha hada mu'jizakan ya ga mu'jiza ma sha hada ha gairu wanda wani ne bai ganta ba wa kana nabiyyu annabi ya zamo yu'abdu ila qawli kowane annabi har annabi Musa ana aika shi ba shi da wasa wa ila madiyana akhawu shu'aiba wa ila samud akhawu salih والمصطفى صلى الله عليه وسلم amma manzo Allah ko inda ila nasi kafa a aika shi ga mutane gaba daya bar ilal jinni wal ins manzo Allah manzo ne zuwa ga aljannu da mutane kuma da kabiban manzo ba ne har ga Allah malaiku Allah ya tishe mu tashrifa wallahi ya gudu cikin kitabi Allah yana bada a littafinsa وما أرسلناك إلا كافة للناس ba mu aiko ka ba sai kada manzo ga dukkan mutane wala ma kana rasulun ila jami'in nas da annabi Muhammad ya zama manzo ga dukkan mutane kana mashakatu akbara wahala ta ce ta zama mafi girma min mashakatu jami'in anbiya daga dawainiyar dukkan annaba dawainiyar ta ta fi dawainiyar annabawa لأنه كلهم بعث في قومه فقط domin su dukan su an aika su ne da mutanen su kawai sai da kanit mashakatu idan dawainiya ta zama asara mai girma ya kula fadlu akbar to daraja sai ta zama babba ya hada don haka ban nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne abdul min al anbiya jami'an shine mafi bishan annabawa gaba daya waidan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bu manzo Allah yana cewa ana sayyidu waladi adam wala fakar shi ke gaba da mutum ni ne shugaban ɗiyan adam ko ba ina muku alfahari ba ne maza ta yana adam faran duna huta ta ruwa iya wa tsiyama adam da wanda ba shi ba suna ƙarƙashin tuta ta ta ruwa wa alhamdu ranar kiyama in manzo Allah ya zo da tuta na jahi kawwa an rubuta mata la ilaha illallah muhammadu rasulullah annabi adamu da wanda ba shi ba duk kowa na ƙarƙashin tuta ranar duk an dawo al'umma guda fara hana da hada sai ya bayyana da wannan annahu afdalu min adama annabi muhammad ya ji annabi adamu wa min jami'il anbiya wa min jami'il abna'i adam ya bi dukkan ɗiyan adam fara aliyun yawman fara na ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam sai ina da wata rana ya kullo sai annabi ya kallai wa qala sai annabi ce hada sayyidul arab da shugaban larabawa qala aisha ba ta bari ta kwana aisha ta ce sayyidul arab shugaban larabawa wa anta hadir daga qala annabi ya ce huwa sayyidul arab ai aliyu shi ne shugaban larabawa wa ana sayyidul alamin ni kuma ni ne shugaban dukkan halitta wal alamina ya ga ce alam ya rubutu fihi jami'ul anbiya to annabawa sun shige bala makkar malaika har malaiku sun shige wa aidan kuma fa inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kharaja yawma ila ashabi wata rana annabi ya fito wajen sahabbai nai فوجده يتحدثون سيد عليه سنة تتولاوة قال قائل ودا النبي fito wani mai faɗa yana cewa a jabar da ibrahim ni ibrahim nake mamaki shi ga annabi amma hijabi an ce ido wa kai na ce wanda yake gani kullum dama hatta yi kabi da tafai an taba hawara a wani annabi ibrahim shine uba annabawa shine mai kaza shine to shi yasa mu ba sai mu ga kamar maganar ma kamar maganar miki ake annabi ya kowa a can za ka dole ce annabi ibrahim bai kaza to ga shi zamanin annabi ma wani ya ce ajaban na ibrahim ni tun mamaki na ya kare shi ibrahim ka duba ba ittakhadahu Allahu khalilan Allah ya rike shi ba dadai abinda Allah ke jira kawai ya ibrahim ki eh sai ce me haka su wa kana haka sai wani ya ce wa kai ma hada bi ajaban Musa ai wannan bai bi Musa mamaki ba ba shi ba ne mafi mamaki daga Musa ai Musa shi ne mafi mamaki kallama Allah takliman shi Musa ba Allah na magana da shi magana haka wanda Allah ka magana da shi wa qala Ahmad wanda yake laita hada bi ajal min Isa wannan ba shi ba ne mafi mamaki daga Isa alladhi sara ruhu Allah Isa ba shi ne ruhun zai qala Ahmad wani ce Adamu safiyullah ai ba a cimma Adamu shi ne mai tsarki a cikin bayan Allah wa khalaqa wallahu bi yadi Allah ya halice da hannu nai su wannan fa da hannu nai wa askara da wani mala'ika ya sanya mala'iku suka yi mai sujada fa kana da nabi annabi yana ji da ji wa qala ya sami'tu ma taqulun na ji abin da kuke faɗa na'am haka yake ittakhadha Allahu Ibrahim khalilan kama qultum lalle Allah ya rike annabi Ibrahim badaliyarsa yadda kuka faɗa wa kallama Musa takliman ya yi magana da Musa magana kama qultu wa ja'ala Isa ibn Maryam ruhallah ya sanya Isa dan Maryam ruhinsa wa kalimatahu kalmarsa kama qultu ne da kuka faɗa wa adamu sabiyullah adamu alkakakken Allah ne wa khalifatuhu fil ardi khalifarsa a cikin ƙasa walakin sai dai ni ana ni ittakhadha lillahu habiba Allah ya rike ni masoyi nai kuka san habibu na gaban halimu a shi halimu sai ya nema shi ko halimu ba sai ya nema ba in bai ne in ya nema a bashi sannan duk abin da ga ya dace a bashi kawai za a bashi فكما اتخذ ابراهيم خليلا يدعي ابراهيم خليل اتخذني انا حبيبا نيما يا ريتني حبيب والذي نفسي بيدي abu ya girma na rantse da wanda raina yake a hannunsa lau ja Musa ibn Imrana da Musa ɗan Imrana ya dawo alladhi unzilat alaihi alladhi unzilat alaihi tawrat wanda aka saukar da attaura wa isa ibn maryam da isa dan maryam ya dawo allazi unzila alaihi injil wanda aka saukar da injila kaga annabi bai faɗa adamu ba bai faɗa da ibrahim ba uwa ya faɗa yace da musa ya dawo gaya da isa shi ma da Allah ke faɗin su gaya haka Allah ke faɗin su gaya ma wata ahun illa tibari ba abin da zai yauce su illa tibari والحبيب فوق الخليل حبيب ينا قبل الخليل الله ذكر الخليل في القرآن الله يا أبت خليل أكتب القرآن وذكر الحبيب يا أبت حبيب من خلال القرآن تشيء القرآن نفهم لا فهمتي فضيلة الحبيب على الخليل في فيكم الحبيب يا خليل الخليل إبراهيم kaga khalilullahi ibrahim wani amma na khalilu yace a khalilu man yuqta man yuqta maqlab shi khalilu wanda za a ba duk abin da yake nema har ko ya samu duk abin da kake nema a ci an baka to cikin annabawan Allah da manzanni in ka yi da manzon Allah annabi ibrahim kadai ne a haka shi duk abin da yake nema an bashi shi yasa sai da za a jefa shi wuta mala'ikan iska ya tare shi alaka haja mala'ikan dutse alaka haja yace kai shau yace ha jibrilu ma yake rai waje jibrilu nafsu yace amma ilai ka fala in dai wajen ka ne ban da bukata sai wajen wa yace ban da bukata wajen kowa sai wajen Allah yace to sanin la sai ce a'a akwai kunya tsakanin da Allah ilmu hu da hali lubunini ko agnani an su'ali ai Allah ya fi ni sanin halin da nake ciki ni kunya tsakanina da Allah da na ce abu sai ban haka ni yanzu na bar hukumi al-khalil shi khalil min al-kullat daga kulla lian al-khalil shi khalilu tabuttu khallatahu wanda zaka toshe aibi ne shi yayi ba daidai ba fakta da kaji wani kaza duk wanda ke wadan aibin wani to ya nuna wannan da ake waɗi ba babu kulla tsakanin su waya kuntu hallataka shi ma ya toshe illarka fakkara hada wannan sai ya hukunta an da kulla halilin ko wani halilu talaba min wa halilu bushe an yusaidu idan halilu dan sai ya neme shi wani abu zai taimake shi ya bashi fi mazubi shi abin neman sa ga ina wa haka za a ila ibrahim haka kan mu ga Annabi Ibrahim kare yace wanda ya Allah an yarfira li hadiyati yawmiddin Allah shine yake fatar ya yabe mani kurakuraina ranar kiyama hada talabun min hada ne ma yake talabun min Allah ne ma ne daga Allah ayyar tura lahu khadiyatahu ya yabe mai laifi na yawmaddin fa atahu Allah aiko Allah ya ba Ibrahim matlabahu abin ne ma da ba mu shi ko gogan namu min da yake talabin bai ne ma kawai da kake inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما مما فتحي فتحي مبيني شو تجارة الشيء سرور البيبية سرور البيبية yace ba wancan fata ne ba wanda ake ta kawo yace a an haifi annabi da fata ne a a sulhul hudaybiya ai daga nan ne aka samu mabudin fato makata sau su zane ce fata shi mabayani sulhul hudaybiya mun baka haka don Allah ya yafe maka duk abin da ya gabata na zunubi da kai balle ba kai ba Allah ya yafe abin da za ka yi nan gaba da za ka yi balle ba kai haka shi Allah Ibrahim nema yi shi ko wannan bai nema ba ka ce da yayi an yafe mai ya cika ni'imar ta gare ka ya shirye da kai hanya madaidaiciya al-khalid قال فدا فدا النبي ابراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين الله كباني kyakkyawan ambato ga mutanen ƙarshe. Rawa min Allah ya nema ga Allah an ya kuna mamduhan bi man ya ci bada ya zama abin yabo ga duk wanda zai zo bayansa. Fastajaba Allah wa zinu to hada du'a. Allah ya karba mai addu'a hatta Yahud har Yahudawa da kulu da suna ta innahum ala dini Ibrahim wai suna kan addinin Ibrahim wanda tsara har turawa ya kulu na suna tare na ala dini Ibrahim suna kan addinin Ibrahim wal muslimuna ala dini Ibrahim ga musulmi kuma su ne kan addinin Ibrahim hada ya fi min sana wanda ya yi sai in dai har bai hude zai ce wai shi na kai walakin hada la yablu amma wannan matsayi na Ibrahim bai kai alam nashrah laka sadrak ashe ba mu yalwata kirjinka ba ai mun yalwata ma kirji wa rafa'ala laka dhikrak muka daga ambaton ka duk inda sunana ya kai sunanka ya kai ina sunan Allah bai kai ba duk inda za a ambace ni bai yanda ba sai na ji an ambace ka da an ambace ni sai in ce in sai to ina ga ambace ka ambato na yayi idan na ce in sai ka ji shiru to ambaton da aka yi ba karbai ba tare da zikirin hudu zikiri ya ba mu ambaton annabi da ambatonsa wa qala al-khalil ku tsaya ku ji annabi Ibrahim yace wa shudubni wa bani ya anna abuda al-asnam Allah ka nisan tare da ni da diyana Allah kada ka bari mu bota mu kuma ka wa qala Allah li habibi shi ko bi Allah yace ma masoyi ne inna ma yuridu Allah li yubarakum rizqa ahli al-bayt ka tokan dai Allah yana nufin ya tafiyar da kazanta ga barin ku bauta ma gumaka ya ku iyalin gidan manzo Allah su ba roƙo suka yi ba dan dai da talaba ne ba wal khalid annabi ibrahim kana muhajira kama hanya yayi ya tattake yayi ta tafiya yayi ta tafiya yayi ta tafiya ila Allah ya lade ma Allah فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين جماعة هنا بنقوانا ناكام هيا ناي وجه الله يقصد أرض الشام ya hito baitul maqdis ba amma ya ta zamba filistin sai ce daga filistin ya ta zamba sham sai ce ya ta zamba Allah saboda ya ta zamba neman yadda Allah inni da'ibun ila rabbi na tabi na ta zamba ubangiji na sai hadiyin ina fata ya shige da fakana bihab minu ita tafiyar shi ya tafi wa Muhammadu shi ba manzo Allah yana bacci a dakin Ummu Hani Musayyib sai aka tafiya da shi kaga ba asra aka ce ba balle ka ce bai iyawa sai aka ce subhanan nabi asra bi abdi shi annabin ba shi ya tafi ba a Allah shi ya yi tafiya da manzo Allah subhanan nabi asra bi abdihi laylan sarki ya tabbata ga Allah da ya yi tafiya da bawansa a wani yanki na dare. Zaka, shi Allah Ibrahim, zahaba da nafsi, da kansa ya tafi wa hada wannan usriya bihi tafiya an gaida shi duk kudratin lahi da kudurar Allah min gaida takalluf ba wahala wala mashakka ba dawainiya walamma kana adau muhammadin da kyautar muhammadu ta zamo wa hadiyan daga Allah ne kadalika wa mutu haka na al'ummarsa da haka ji wa musa kaga musa ja'al miqat ya je miqati bi nafsihi shi ya tatta ya yi tattakiya ya je miqati walamma ja'a musa li miqatina da musa ya zo inda zai gana da mu mu Allah kaga zuwa ne amma ba wai wannan tafiya ko kuma ya zo yana neman ya gana da mu amma ka ga ba tafiya ce tunda tafiya a gaina ne fa kana badiru minhu zuwa musa sai ya zamo mu'una akwai wahala da alhamza akwai ɗawainiya sai da ya nemi guzuri ya ɗauki sanda don kariya sannan ya kama hanya ya yi ta tafiya kwana da kwanaki ai akwai wahala da haka busa tafiyarsa akwai wahala wafatu muhammad wafatu muhammadin amma al'ummar manzan Allah ta ba da muhammad ita saboda ta dabe da manzan Allah kadalika lamma asallahu bin nabi da Allah ya sai da annabi kataba lana nahnu ayati min ghairi tafaddu sai Allah ya yaye mana ayoyinsa ba babu mukula da alhamza ba wata wahala mu al'umma manzon Allah sai aka ce sarurihi mu ayatina khilafa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq kaga Musa wannan ma ja'a Musa da miqatina Musa sai da yazo ya gana da mu amma mu al'umma manzon Allah zaka ce sarurihim ayatina za mu nuna ma al'umman manzan Allah ayoyinmu fil afaqi duk inda suka duba duk inda ka duba wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu al-wahid inda ba ka da hijabi to duk abin da ka duba Allah za a ga wa fi anfusihim kai za mu nuna masu ayoyi ma cikin kansu mutum na iya kora komi komi ya ga Allah ne to amma yan ka zo kai ne sai a ta tsaya da shi to za mu gada masu ayo cikin kansu kai cikin kanka ga gane kai wane ne kai hatta ya ta bayyana lahu har ya bayyana ga al'umma annahu duk abin da ka gani alhaku shi ne kaga bil mu'unati alhamza bil mu'unati amma dole kaga taimako ne na Allah la bil mu'unati ba dawainiya akai ba والنبي ما زال الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء شو لنا فأكان يا النبا وفا بهذه الوجوه تولى بسكوشي وزيادة قاكم كان لواء الحمد بيدي توتا لواء الحمد سنة هنم مزا الله يوم القيامة والشفاعة له سنشيد أبا شيتو والوسيلة له شيكي لدار الوسيلة سيأتي حديث الشفاعة كله ba ku nan garaje ba cikin karatun wata rana in mun kai daidai wanda ta kashe tafsirin dama akwai shaji ana nan da cimma wata hadisin shaba'a yana nan zuwa gaba ɗaya zan kawo muku shi yanzu muna magana annabi ne kawai can zan kawo muku shi zaka ya ce ya ule adam sun zo wajen adam wa nuhu wa ibrahim wa musa wa isa sun zo wajen adamu nuhu ibrahim musa isa كلهم يقولون قوانا جاء نفسي نفسي ولما أتوا لمحمد سنة الله لما زعل قال أنا بيتي أنا لها مطينان أي أنا المستحق للشفاعة ni kadai ne macancanci ga abaiwa ceto wa kana ta hayyara lillah Allah ya bani zabi baina ayya da kula nisu ummati aljanna in zaba ranar al'umma ta nake zan su shiga aljanna wa bayyana an yi ni shafa'a ko ya bayan ceto ranar kiyama zaɓi ranar kiyama al'umma ta duka kawai a kasa jura bi su ce aljanna ko kuwa a kyale sai ranar kiyama sai abin ceton faktar tu shafa'a sai da ke Allah na zaɓi ceto da Allah ha ausau don wannan ya fi yalwa tun da zan tai in tai in tai in tai a ne ke shafa'ati لأهل الكبائر من أمتي أيقو تيتونا zai keɓance shi ga masu manya-manyan zunubai da cikin al'umma ba. To aka yi ma manya-manyan masu zunubi ba dai ƙanana. Zan duba waɗanda suke kabira ma zan mai da hankali kan su. Wa ƙala Allah Allah ya ce wani sau ba yuɗi ka rabu ka fatar ba. Da sannan Allah zai baka ceto kai kai sai ka ce Allah na yadda ya isa. Wa ƙala sallallahu alaihi wasallam maza Allah ce ana awwalu man yaqra babal janna fa adkhuluha ni ne farko wanda zai kwankwasa kofa aljanna wane ne in ce Muhammad a ce kai aka ce mu fara buɗe mu to shiga haramun ala jami'il anbiya'i wal mursalin haramun ne ga dukkan annabawa da manzanni an yarkulu jannata qabli su shiga aljanna kafina wa haramun ala umamihim haramun ne ga al'ummarinsu أن يدخلوا قول أمتي شبكة الأمة والذين يدخلون الجنة دام يا الجنة مئة وعشرون صفا باوين وجوب ولا يوم إذا أشرع الجنة كم تريد عشرين دار باوين ولا أنا جنبي أكاي دام شيء التابن ولا ذا أبا للتاج سيسكت إياي باوين لا إذا أجمع باوين a'a da lokacin bugawa bayawa ta yi su takardun za su fito in sun fito sanda takarda ta je ma zaidu sannan za ta je ma amur sannan za ta je ma bakar lokaci guda takardun za su fito mumini ya miƙa hannu kafiri kuma hannun shi ne kurma ta ciki ya hito baya ya karba duka cikin sakar wajen shiga aljanna ba hukukuwa za a yi ba sahu za a yi guda ɗari da shirin sahu ɗari da shirin kawai samanuna min as-suhuf min hadhihi al-umma to sahu ne a aljanna sahu 80 da al'umma manzo Allah alhamdulillah wal arba'una min sa'ir al-umam tun daga zamanin annabi Adam har annabi Isa su kuma za a ba su sahu 40 wa qala annabi ce ana awwalu man tanshaqqu al-ard ni ne farko wanda kasa za ta tsage ya bude ina fitowa in tada annabi ta sai in tada abubakar in tada umar sai jibrilu da sakon mala'iku su zo gaida ni dama jibrilu shi za a ce ma Allah ya ce mu zo da manzon Allah to kai ka saba zuwa madinan nan itace sun yawa ba mu iya gane ta sai kai su manzo Allah ya fito a aza mashi a bashi burakarsa a bashi tufafin da zai sani aljanna ya tada abubakar ya tada umar ya ce bismillah ku zo mu je yau ne ranar mahshar awwalu man yub'ad annabi ne farkon wanda za a tayi ana tare shi na ummati ya rab ummati ya rab Allah ina al'umma sa wanda za a tayi na biyu wanda zo aka binne a makabartar bakiya duk wanda ya sa'a aka binne shi a bakiya to za a tada sunan su za a fara tayarwa sannan daga nan duk inda mutum ya mutu za ka ana put put put put put kowa mutane sai a tashi kawai tafiya ya ke kowa kuma sai da ta sama murya inda Allah ke kira ita ce rana mafi farko kullu hada dalailu dalailu duka wannan dalilai ne ka da hatu mai yin yanke ala annan nabi ya ce manzon Allah afdalu min sa'ir al-anbiya ya ce sauran annabawa على الأنبياء مقاما إبراهيم وموسى وعيسى أشهد أن لا mafi ɗaukakar annabawa wajen matsayi Ibrahim Musa Isa Musa alayhi salatu wassalam annabi Musa mai tsiran Allah da aminci ja'alil miqati ya zo miqati li munajatin la idan ya gana da Allah wa munajatuhu ina ya gana da Allah yayin da gaba da tsoron duniya dan dutsen turu suna ne ya gana da Allah wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya ga wanda sab a samawati sai da ya keta sammai bakwai ba mai ba ma sammai ba kuma gana sai da ya kusanta hadratul dunuwi fatatan la ya ga kusanta ya kai hadratul kadari hatta kana yayi ta tafiya sai da ya kai ƙaba ƙautai bayan bakaju au adina kai ya fi kusanci ma ga bayan bakaju faru ne fi zalikar makam sai aka kira shi a wannan matsayi هذا أعلى من مناجاة موسى wannan shi ne mafi ɗaukaka daga ganawar Musa a inda jabal tur a jabal tur wa Musa akhbar Allah fi haqqihi Musa Allah ya faɗa a haƙƙinsa Allah mu talaba ru'yata ya nemi ya ga Allah ya ce rabbi arini anzur ilai Allah nuna mani kai in ganka fa kana jawab amsa da ya samu lan tarani ba ka iya gani na har abada shau ya ce da bai halatta a ga Allah ba Allah bai bari annabi Musa ne ya wuce gani tun da annabi Musa ce Allah gwada mani kai ashe ya halatta ya halatta ka roki Allah Allah gwada mani kai in ganka wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah akbar Qur'an Qur'an yake ma kadabal fuadu ma ra'a zuciya ba ta kuskura abin da ta gani ba wa musa karra saikan musa ya bada tsohon ne wa karra musa saika musa ya bada tsohon ne ai makshiya alaihi tsohon ne kuma muhammadu shi ko manzo Allah ma za kalfatar wa ma tsara idan manzo Allah bai karkata ba bai shishigi ba yana da ya ga Allah ya ga Allah bai razana ba الله خاطب جميع الأنبياء الله يعيد الجيد النبوة والمرسلين من المرسلين جاءت معي من أجل رسولها يا سبايا يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا آدم يا داود كلهم دكا في نادي هنا جاءت في تجريد اسمي هنا سكرية رسولاني لأنهم على جلالة مقاماتهم domin su tare da girman matsayinsu kullum abdullahu kowane su bawa ne ga Allah fakan kawai wa ma Muhammadun amma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma da abu bismi Allah bai taɓa kira ne da suna ne ba wala marratan wahida ko so daya sai dai ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo ya ayyuhan nabiyyu kaga ga ya wanda ke kira nuna da na nesa ai kula in kana kiran kana magana da na babanka ha littafi ya kai wannan annabi ya ayyuhal muddathir na'am zakarar sau ya bazu sunan da alqur'ani a cikin qur'ani da annahu law lam yadhkur ismahu da bai ambata suna ne ba la na'rifu hadha al-khalq al-azim man huwa ba za mu iya sanin wannan halitta mai girma ba ne ce ce ita فذكره في أمبتيش وما ذكره بيتر أمبتنصبا إلا وقرن مع ذكره الرسالة هي أبا مع رسالة أمبتيش وما محمد إلا رسول محمد باول بني سي منزو محمد رسول الله منزول إن الله شمع الله ما كان محمد نبا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد وأبن طيبا للرسول وأبن قوة للرسول shi dai manzon Allah ne kuma cikon annabawa abin da ya sa shawai shi abin da ya sa Qur'ani ya ce annabi Muhammadu ba uban kowa ba ne ai ya ce wa umma wa azwaju ummahatu matan manzon Allah uwayen ku to tuna auren uwa dai sai ce amma shi Muhammadu ba uban ku bane da haka Muhammadu na iya auren ɗiyan kuma kuna iya auren ɗiyan Muhammadu saboda Muhammadu ba uban kowa bane ma gane Muhammadu a ba a hajjin nan da jami Muhammadu ba uban wani bane daga cikin shi dai manzo ne na Allah shi annabawa هذا الفرق بين نبينا والأنبياء قبله wannan shine bambanci tsakanin annabinmu da annabawan da suka gabace shi وهي نص القرآن إن القرآن يأمد أنه فضل بعض الأنبياء يا بيبي توصلك أنبا على بعض النساوات وشاهدنا هذه الفضائل مكونا جاجوجي وهذه الوجود الجالبة مكونا وجودي ما تتوق ديوا على جود محمد بتعتقد شو مزالا أفضل الأنبياء أفضل الأنبياء شيء ما بيجي النبوة وما يشك في أصلية محمد ba wanda ke kokwantar darajar manzon Allah illa man yu'min bi hadha al-qur'an sai wanda bai imani da wannan alqur'ani ba fa kharaja min ad-dini tamaman to shi wannan kaga ya fita addini dogo wa hada ila isa na maryam al-bayyinat mun ba isa dan maryam mun ba shi hujjoji mu'jizozi wa ayyadnahu mun karbabe shi bi ruhil qudsi da jibril rantsar jibril yaziru ma huwa ayyusan jibril na tafiya da annabi isa duk inda annabi isa yake walau sha Allah da Allah ya ga dama hadalla ta jami'an da Allah ya ga dama da ya shigar da mutane duka walau sha Allah da Allah ya so makkatar lalina min ba'din waɗannan da suka gabaci waɗannan da ke bayan annabawa da ba su yaƙi juna ba ba da rusul bayan wucewar manzanninsu waɗanda suka zo bayan su annabi Musa da ba su yaƙi junansu ba min ba da ma da atumar bayyana bayan hujjoji mabayyana sun zo masu yake lafiyar saboda saɓaninsu wajen zira ba a yin malar sashe na fatar da sashi walakin sai dai ya tara sun yi saɓani sun sassaɓa a cikin addini لمشيئته هكا الله يشاء ومنهم من آمن فيصيب أقوى اللي يتفتك الإيمان الإنسان ومنهم من كفر أقوى اللي كافر شيء كالنصارى كما التورى وأهل المسيح ما يغزو النبي إيسا ولو شاء الله تعالى يا قدامى ما بتتدو دا بسيحك جنابا تاكيد تاكيد ولكن الله سيري الله يفعل هنا أين كما يريد أبن يكتب من توفيق ما شاء Allah ya muwafaka ga wanda ya so wata dalali man sha ya tabar da wanda ya so ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna hum adh-dhalimun يا أيها الذين آمنوا يا كفر إيماني آمنوا بما رزقناكم ku ciyar da abin da muka ba ku zakatun ku ai ku duka zakka ya ku masu imani ku ni zakka min kabin an ya ce yawon tun kafin wani yini ya zo yini kiyama la bai wanti ba fansa a wannan yini ba abin da za ka bayi ka fashi da kan wannan rana wala kullatun babu badaɗantaka sadakatun ba abokaka tamfon wanda ke amfani a wannan rana wala shafa'atu ba wanda zai ceci wani da zai izini in ba Allah mai izini ba wa zalika yawm wannan yin yawm al-qiyamah wal kafiruna kafirai hum az-zalimun sune az-zalimai al-kuffar kafirai hum az-zalimun sune az-zalimai قال العلماء malamai suka ce alhamdulillah kai mu gode wa Allah lamma lam yakul tunda Allah bai ce azzalimun wal kafirun aku da Allah ya ce azzalumai kai kafirai barka barka ce al kafiruna kuma zalimun su kafirai to da ake ga gode azzalumai to da kaga kafiri shi azzalumi ba azzalumi a kafiri ba kafiri azzalumi ayatul qur'an al'adar qur'ani idza dakara al-qisas in ya ambaci kissa yanzu al'akam sai ambaci hukunce hukunci wai kuma tauhid sai ambaci tauhid ya annar sabra ala nau'in wahidin sa'arun alamar ni adam haƙuri bisa nau'i ɗaya yana wahalar ɗan adam hatta bil azima ɗan adam har wajen abinci to yana gajiya da abu guda liyakuna bi tiqali min ta'amin ila ma'amin al'adar ɗan adam suna son ciratuwa daga wannan abinci zuwa wannan abinci in tuwo suke so suna cin tuwo sai ka zuwa wani shinkafa min launi ila launi daga launi zuwa launi zalika alamta inda wannan shi bi daɗi ga ɗan adam faɗi alƙur'anu haka za shi yasa ƙur'ani yanzu haka ya ci bil qisas sai kawo kisoci kuma ya ci bil ahkam yau ka jefa ahkam kuma ya ci bil tauhid lokaci tauhidi a jarin tauhidi to ne ya zo da tauhidi hadihi azamu ayatin fil qur'an wannan aya wanda za mu karanta ita ce mafi girman aya a cikin alƙur'ani ƙarar rasul sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce adamu sayyidul bashar annabi adamu shine shugaban yan adam wa ana sayyidul arab ni kuma ni ne shugaban larabawa wa ayatul kursi sayyidul ayat ayatul kursi ita ce shugaba cikin ayoyin alqur'ani in kana da ita to ka rike ciyaman na alqur'ani wa salman salman al-farisi sayyidu faris shi ne shugaban mutanen farisa mutanen iran da ba qur'ani wa bilal bilal ibn rabah sayyidul habasha shi ne shugaban mutanen habasha ethiopia wa juma'atu juma'a sayyidul ayyam shugaban kwanuka wa kale shi abdul qur'an mabi bisha alqur'ani suratul baqara wa abdul ayatiha ayoyin ta duka wanda suka bi ayatul kursi ya anna hadhihi ayata domin wannan aya ta zammana min tauhid ta kunshi tauhidi ma lam tatazamman ayatun abinda wata aya wata kunsa ba gaira haban da ita fi 50 kalma a kalma 50 كلها في التوحيد تقعد في التوحيد بينما الإخلاص فكان سورة الإخلاص في خمسة عشرة كلمة قل هو الله كلمة شافية فقد كون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله يتقشوا خلصهم هنا سورة نشوة ثلاث أسبوع يكاو ولا آية يكي إياس da ke kawai wannan mutuwa sai mun fassara ba da ke mai so ya kai sai ya rubuta su da abin so ya faɗa da ke Allahu Allah alamun da zaki aliya alabi ne da zaki yadda zaka ce wasu ya sunan da kake suna na zai to shi ma sunan Allah Allah yana da nashi suna Allah shi yasa ba wanda zai sa madan shi Allah sai ya mutu yau shi sunan da an ce wani Allah Allah da zai na mutuwa. Alamun da zakin aliyya suna ne alami na zakin Allah. Allah ɗai za a ce ma Allah. Alwajibin wutu. Wanda ya samu wata wajibin wutu yanzu ma ga ai akwai amma ba dole bane in ka sake dawa ka isko saboda ni ba wajibin wutu bane. Kai ja'izul wujudi ne yana yiwa ya halatta ko da naje babu wani to da ba ba wajibul wujudi ba Allah kadai ne wajibul wujudi ita wujudi dan Allah wajiba ce kadimiya ce azaliya ce ba a taba san da ba Allah ba ba a taba san da nan gaba a ce ba Allah ba al-mubtadi an kulli ma tuwau kuma Allah shi ne ya wadatu da duk abin da ba shi ba duk abin da ba Allah ba to Allah ya wadatu gaba da shi al-muttaqi wa ilayhi kullu ma adam duk abin da ba Allah ba yana buƙace da Allah Allah wa huwa al-ma'bud bil haqq shi da abin bauta na gaskiya la ilaha illa hu ba abin bauta da gaskiya sai shi a haƙƙin amawa la ma'bud bi haqqin ba wanda za a bauta mawa da gaskiya duk wanda ka bauta mawa ka bauta mai kan ƙarya إلا هو في الله الحي الدائم البقاء رأيه mai madawwanin wanzuwa alƙayyuwan mai tsayawa da harkokin bayansa alƙayyu almubali wanda yake ya kai matuƙa firkiya yana tsaye bisa tsirin haƙƙi wa manyan jirin amra da shirya lamuran halittarsa ذكر أن الله تبارك وتعالى يا أمة الله لا معبود بحق سواه باول أدن بوتان لكيابا الله وهذا هو توحيد العامة wannan shi ne tauhidin kowa da kowa fadarin musulmi التوحيد على ثلاث مراتب توحيد مرتبة أولى له كسر ينادى da kwabba وله لقل ينادى قايا خيرا ولب اللب واللب واللب له واللب له لب أيضا ita ƙwayar wannan fari in ka na buɗa to tana da wata baiwa wala ya ku kishi mutini hadda muhibbina bal lubu lubu lubu dama mai waga magana shine mai wancan magana yadda yake to sabon lubu lubi kama da afali lubu lubu huwa zaitun shine zaitun alladhi ya'budu lahu lubu wanda ta cikin zaitun yayi aiki da cikin sa ne ake fitar da mai ga ice ga zaituni ya an matsa ga mai iccen zaituni ɗan zaituni man zaituni tauhidul amati tauhidin kowa da kowa kwana yin musulmi la ilaha illallah ma'anarsa la ilaha illahu ba a duk bautawa da gaskiya sai shi Allah لأنهم كائفون عن الحد درسوا سبب كل بين الله su suna ganin Allah ila ma sama yake to sai su ce la ilaha illa hu ba abin bauta da gaskiya sai shi Allah saboda su ba su nan wa tauhidul khassa tauhidul khassa wa la ilaha illa anta ba abin bauta ba da gaskiya sai kai da Allah muhajiruna ma Allah suna tare da Allah هذا هو اللب شين اللب وتوحيد خاصة الخاصة توحيد خاصة الخاصة أن يكونوا الأنفسهم أن يكونوا في فناء الأنفسهم تبكر كونه فيتبع التوحيد تجد توحيدا من الموحد تجشي ما يكريتا من الموحد تجا أبن كريتاوا لا إله إلا أنت هذا لم يتكلم shi mai magana nan ba shi bane ke magana inna ma kharaja tauhidun tauhidin da ya fito gare na tsaka da hakku Allah ya yi magana ala lisanihi ga harshensa kama da tsaka yadda Allah ya yi magana ala lisanin shagrati ga harshen iccen gawo fi haƙƙin Musa a haƙƙin Musa Musa a ta shagratan Musa ya jeba wani icce iccen gawo faƙalar sai ce ya ce wa Musa inni alamma Musa ni ni ne Allah ce ba kuma yana magana da Mursal mai daraja mafificin manzannin Allah bayan manzon Allah annabi Ibrahim da yake gaban shi sai ice ya ce mai ni ni ne Allah in kana hakku ya sifa da lisani shajara shau ya ce dai in dai Allah yana magana da harshen ici fa ayyan tika ala lisani adama bani adam aula to ya magana da harshen dan adam to ya ji wa ma na la ilaha illallah inda amma ma na la ilaha illallah wajen amma wa la ma'budu bi haqqin su Allah ba abin bauta mawa da gaskiya sai Allah wa ma na la ilaha illallah inda muridin bayan la ila ila wajen muridai wajen shiga ɗarika la baka su da bai haƙƙin su Allah ba wanda za a nufata da gaskiya sai Allah ya annabi domin wanda ya shiga ɗarika shi ya saka cikin ɗarika ya ya kama hanya ɗarika ko ala ɗari ya kama hanya kasar na hadara sun sa kafa bayan Allah idan kasaru fi annahu la yaquluna ghayra al-hadra na'am غير الهدرة هم لا مقصود عندهم إلا الهدرة إذا صدقوا بأنهم لا يقصدون غير الهدرة إذا سيء كتكيا إذا سلموا ما سكتكيا صدق الله إذا سلموا ما سكتكيا شيء واسو فسلموا ما شكوا ما إما هلا الله ما هم لا مقصود عندهم kenan ba su nufaci kowa ba ba abin nufi a wajen su illa Allah fi Allah wa tauhidul wasiliyyin tauhidin waɗanda suka yi usuli suka yi tarbiya ma la la ilaha illallah inda ma wajen su la mawjuda bi haqqin ba wani saman mai na gaskiya su Allah sai Allah kuma ya kuluna suna cewa la illa Allah kar a yi wa kullu unatin mashrabu Thank you.